أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks ko iks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasinmu na 252 muna cikin masu bibiyar mu kamar da suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'i hamil al-tirab an ayatul kitab na al-sheikh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin al-shantiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu littafin أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي زامو تاشيني أفركم سورة الشرح أتكل لتافن أسئلة القرآن المجيد دو بيكتين دو مي أتكن دفعو يهاب الاضطراب بيكاون سورة بأكو سورة لندا واتو يادن كيتري سكينا تو إذا مكا دوبا سورة الانشراح ما يتحقيق وان للتافي يسا نمبر 2 kenan ka duba a ƙasa nan ba ta biyu ya ce ƙala tahir ibn ashur imam ibn ashur ya ce rahimahullah allah ya masa rahama sun mai an sanya mata suna fi ma'azam tafasir a cikin da yawa daga cikin tafsirai wa fi sahih bukhari da kuma sahih bukhari wa jami'u tirmidhi da kuma jami'a na imam tirmidhi suratu alam nashrah wa summiyat an sanya mata suna fi ba'd tafasir a cikin sauran tafsirai suratu sharhi wa mithluhu kuma irin wannan ya zo fi ba'd al-masahif a cikin alkur'anai almashirqiyya waɗanda an karbuta a gabascin duniya na musulmi daga asharku ne mashirqiyya an gane ko tasmiyatan bi masdaril fi'li an sanya mata suna da masdari na fi'li domin an ce alam nashrah fi'li ne nashrah fi'li mudari'i ne amma sai an kace asharhu bi masdaril fi'li alwaqi'i da masdari na fi'li da ya na fi'lin da yazo fiha a cikin wannan sura min qawlihi ta'ala inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alam nashrah laka sadrak nan tambaya ce littakariri don tabbatarwa tabbas mun yalwata maka kirjinka akwai maganganu daban-daban me ake nufi da yalwata kirjinsa kirjinsa tun yana yaro ko kirjinsa da wato wahayi fi ba'd tafasir ya zo a cikin tafsirai sashen tafsirai ta sumiyatu ha an sanya mata sura suna suratul inshirah suratul inshirah daga in sharaha ne shi ma nan masdar ne na in sharaha yansharihu wa hiya makkiya ita wannan sura makkiya ce bil ittifaq wato ta sauka a makka da ittifakin malamai to wannan shi ne abin da wato ya kawo a wato karkashin wannan bayani na suran wannan sura idan muka duba a mas'ala ta 1203 malam yace fa in qila idan an ka ce ayyu fa'idatin wace fa'ida akwai fi ziyadati zikri laka a cikin ƙara wato kenan ambaton kalima talaka da an ka faɗa alam nashrah laka sadrak wa anka da kuma da kuma kalima ta anka wa wada'na anka wizrak wal kalamu tammun bidunihima kuma magana cika za ta cika za ta iya cika a larabce ba tare da sai an sa wato wannan ba ana iya cewa alam nashrah sadrak wa wada'na wa wada'naka wa wada'na ka wizrak ba sai an ce anka ba an gane ko malam yace to kulna za mu ce fa'idatuhu abinda a fa'ida shi al-ibham an kawo abu a dunkule thumma al-idahu sannan an ka wato bayyana wannan abin wa huwa naw'un min anwa'il balagha nau'i ne daga cikin nau'o'in wato salo na balaga kenan falamma qala ta'ala lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ce alam nashrah laka an gane ko fahum anna thamma mashruhan fuhima an fahimci cewa an na samma mashruhan akwai wani abu wanda an ka yalwata shi sun maƙala sannan ya ce sadrak ƙirjinka fa'audaha sai Allah ya bayyana ma ulima mubhaman abinda an san shi a dunkule bi lafzi da lafazi ko kalima ta laka ta laka naka wa kadhal kalamu fi wa wada'na anka kuma haka ne dai wa wada'na anka wa wada'na anka kamar ya kawo shi ne a dunkule sai ce wizrak nauyin da ya maka yawa shi ma malamai sun yi magana daban-daban bi ake nufi da alwizru nauyi na isar da sako da sauransu wannan shi ne abin da malam ya kawo an gane ko kenan sai ta zamanto wannan lamu an kawo ta ne don ta wato zo da bayani a dunkule sannan a fayyace shi da kuma anka da anka kawo an mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1204 malam yace fa in kila idan anka ce qala ta'ala Allah ya ce ko mu ce kaifa qala ta'ala tunda malam yana farawa ne da wannan Allah ya ce fa inna ma'al usri yusra tare da al usr tsanani yusran akwai sauki wa kalimatu ma'a kalima ta ma'a lil musahaba tana nufin abubuwa suna tafiya a tare abokantakar juna kenan lil musahabati wal qaran da abokantaka daga al qarinu ne fama ma'ana iqtiranil usri wal yusri mi ake nufi da wato iqtiran abokantakar tsanani tare da sauki tare da cewa kishiyoyin juna ne ba su haduwa a lokaci daya malam yace kulna za mu ce sababu nuzuli hadhihi al aya dalilin saukar wannan aya أن المشركين سو مشركي أيروا رسول الله صلى الله عليه وسلم سون أيضا تمن زان الله تيرا من الله سبحانه أجريشي وأصحابه لصحابنسا رضي الله عنهم أجمعين الله يكاري دا أجريسو قبات بالفقر شوى سو تلكاواني باسو دا كومي والضائقة دا سنني نرايوا دقا الضيقني التي كانوا فيها يا كما تيجي فيه ما سيتشي فيها كنن دبيرشنا إيكو ما زوغا الضائقة كنن سنني دا سكي أجكي نرايوا فوعدهم الله تعالى الله يمسو alƙawari yusran sauki kariban wanda yake kusa min zamani usrihim daga zamanin da suke cikin tsanani wa arada sai kuma Allah ya niyyar ta'kid alwa'd ya karfafa alƙawalin nan li tasliyatihim dan saboda lallashin su da faranta musu rai wa taqwiyati qulubihim Allah ya karfafa zukatansu faja'ala al-yusra sai Allah ya sanya sauki al-maw'uda wanda ya musu alƙawari kalmuqarani lil usri kamar dai wanda yana tare ne da tsanani fi sur'ati maji'ihi saboda tsananin zuwan sa kace kamar tare suke wannan shine wato abinda malam yake son ya ci mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1205 malam yace fa in kila idan an kace ma ma'ana qaul ibn umar menene ma'anar fadar abdullahi ibn umar kenan wa ibn abbas da abdullahi ibn abbas radiyallahu anhum ya ka mutum biyu sai ya ce anhu saboda jam'i yana farawa daga mutum biyu ko ko yana nufin dukkan sahabbai wa ibn mas'ud da kuma abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu wa an sahabati ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin lan yaghliba usrun yusrayn lan har abada ba zai yiwa ba yaghliba usrun usrun tsanani yaghliba ya rinjayi yusrayn sauki biyu wa yurwa dhalika an annabi sallallahu alaihi wasallam aidan arwaytu wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai taqiqin wannan littafi yace ka diba cikin almuwatta in ka diba number 1 in ka diba kasa number 1 kuma zaka gani almuwatta wato athar na 854 yace an Umar an ruwaito shi daga Umar mawqufan amma mawqufi ne bi isnadin munqati da isnadi wanda yake yayanki sannan kuma Imam al-Bukhari yace wa azahu kenan ya danganta shi shine al-azhu imam al-bukhari ya danganta shi fi kitab at-tafsir a cikin littafin tafsiri min sahihi a cikin tafsirin shi ila ibn uyayna daga ibn uyayna qala al-hafiz kina imam al-hafiz ibn kathir hafiz nan ibn hajar al-asqalani akin fi ya ce fil fath a cikin fath al-bari qawluhu walan yaghliba usul yusrayn ruya hadha marfu'an an ruwaito shi marfu'i zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mausulan kuma hadadde wa mursalan kuma an ruwaito shi mursal wanda bai kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kenan wa ruwa aidan mawqufan kuma ruwaito shi mawqufi amma al-marfu'u shi marfu'i faqad akhrajahu ibnu mardawayh ibnu mardawayh ya ruwaito shi min hadith Jabir daga hadithin Jabir bi isnadin da'if amma isnadin shi da'ifi ne kiman bai inganta ba wanda an ka dauka zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa lafzuhu kuma ga lafazin sa uhiya ilayya an yi wahayi zuwa gare ni anna cewa ma'al yusri yusran tare da sauki akwai sauki anna ma'al usri yusran kenan kuma tare da tsanani akwai sauki kenan tana yiwa ma'al usri yusran ne sai an kamanci an ka samu al yusri yusra yace to walan yaghliba usrun yusraini kuma tsanani guda ba zai rinjayi sauki biyu ba sannan yace wa akhraja sa'id ibn mansur sa'id dan mansur ya fitar wa abdurrazzaq لكم عبد الرزاق من حديث ابن مسعود حديث ابن مسعود قال عبد الله بن مسعود يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله تيرا امين الله ستبتا اغريش ياتي لو كان العسر في حجر da dai tsanani ya shi kasance a cikin wani rami la dakhala alaihi al-yusr da sauki sai ya shiga ciki hatta yukhrijahu ya fitar da shi walan yaghliba usrun yusraini sannan kuma tsanani guda ba zai rinjayi sauki biyu ba thumma qala sannan yace fa inna ma al-usri yusra inna ma al-usri yusra suratu ash-sharh aya ta biyar ta shidda wa isnaduhu da'if isnadin shi yana da rauni وأخرجه عبد الرزاق عبد الرزاق يا فتر ده وندن أثر كنن والطبري ده إمام الطبري من طريق الحسن دق طريق الحسن يعني أنت الحسن غالبي كل تفن تفسيري أنا فيهم الحسن البصري وندن تابعي با حسن بجيك منزو صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم دق منزا الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه عبد بن عبد بن حميد عبد بن حميد يا فتر ده شي عن ابن مسعود دق ابن مسعود بإسناد جيد yace to shi isnadin shi yana da kyau min tariqi qatada daga tariqi qatada shi ko qatada tabi'i ne kenan sai zaman to mursal ne bai tabbata ba zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam tunda ba sahabi bane qala yace zukira lana an ambata mana kaga zukira wane ne ya ambata nan ma an kawo majhul kuma an kawo mubham abinda suke cewa mubham kamar yadda imam al-bayquni ya faɗa a cikin bayquniya daga cikin hadisi da'ifi wa mubhamin ma fihi rawi lam yusam mubham shi ne wanda an ka faɗi rawi wanda ba ambace shi ba ko da fiƙa ne a wajen shi wanda ya faɗe shi to ya kamata ya ambace shi don a san ko fiƙa ne ko ba fiƙa ba ne zukira lana an ambata mana anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bashara ashabahu yayi bushara ga sahabbansa bi hadhihi al-aya da wannan aya fa qala yace lan yaghliba usrun yusraini wato tsanani guda ba zai rinjayi sauki biyu ba insha Allah in Allah ya so kuma ya kawo insha Allah saboda komai ba zai kasance ba sai da izinin Allah wa amma al-mawqufu amma mawqufi wanda bai kai zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba fa akhrajahu malik malik ya fitar da shi me yasa wancan an kace mishi mursal kuma mawquf saboda mursal ne ya tsaya ne daga qatada an gane ko mawqufin kuma ya tsaya ne daga gare shi bai kai ga manzo sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba yace to wa amma al-mawquf kenan wannan mursal ne kenan sai zamanto mursal ne afwan wato daga bai kai ga sahabi ba wa amma al shi ko mawqufi wanda ba a daukakar da shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba wato mawquf in ka diba mustalahat ne na ilmul hadith kana iya karanta misali manzumatul baiquniya sharhi na ibnu uthaymin ko ko taysir mustalaf al hadith na wato abdul mahmud al-tahan afwan mahmud al-tahan ko kuma karanta littafan usulul hadith dai daban-daban irin su nukhbatul fikr ta ibn hajar al-asqalani da sharhin ta da malamai daban-daban suka yi da sauran dai littafai da malamai suka cikin mustalah al-hadith ka waɗannan wato mustalahat da kuma waɗanda an kai ittifaki akan su da waɗanda an kai sabani kansu zaka ga bayani mai yawa فأخرجه مالك مالك فتر دشي عن زيد بن أسلم دق زيد بن أسلم عن أبيه دق بابنسا عن عمر دق عمر أنه كتب إلى أبي عبيدة سيدنا عمر يا ربو تازوا أبي عبيدة يقول لنا cewa مهما ينزل بامرئ من شدة duk yadda wani tsanani ya sauko ma wani mutum ya ji Allahu lahu ba da hafarajan Allah zai sanya mishi wato sauki da buɗi wa innahu yadda sha'ani yake lan yaghliba usulun yusraini wato tsanani guda ba zai rinjayi sauki biyu ba wa qala al hakim hakim yace hakim mai al mustadrak wanda yake hakimin naisaburi naisaburi tana cikin kasar wato Iran kenan a yanzu kasar da ake kira Iran duk da yake su a yaren su suna kiranta naishabur ba naisabur ba larabawa ne suka maida ta da sima yace to sahha ya inganta zalika wannan an Umar daga Umar wa Aliyu da Aliyu wa huwa fil muwatta yana cikin muwatta an Umar daga Umar lakin min tariqin munqati sai dai hanya ce da take ta yanki to ka kuma ai bai ingantuwa tunda hanyar ta yanki wa akhrajahu sai yana nufin ya yanki bai kai ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba wa akhrajahu Abd ibn Humayd Abd ibn Humayd ya ruwaito an ibn Mas'ud daga ibn Mas'ud bi isnadin da isnadi jayyid wanda yake mai kyau wa akhrajahu al-Farra Farra ya fitar da shi bi isnadin da isnadi da'ifi da'ifi an ibn Abbas daga ibn Abbas kinan dai abinda malamai sun kafirin jayarwa wannan abin ba bai danganta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba duk da Allah ya ce inna ma al-usri yusra inna ma al-usri yusra to sai mu dawo cikin littafi yace to kulna za mu ce hada wannan amalun ala ala zahir aiki ne akan zahirin abin da yake abkuwa wa bina'un ala quwwatir raja kuma an gina wannan magana ne akan karfin wato tsammani wa inna wa'adallahi cewa alƙawarin Allah la yuhmalu ba a ɗauka shi illa ala ahsani ma yahtamiluhu lafzu sai akan mafi kyawun abin da lafazi yake ɗauka an gane ko wa akmalihi kuma mafi cikarsa wa amma haqiqatul qawli fihi amma haqiqanin magana a cikin shi fa huwa to shi annahu yahtamilu yana yiwa an takuna jumlatu thaniya jumla ta biyu ta zamanto ta'kidan lil ula ta karfafa ta farko kina sai zamanto da an ce inna fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra duka dai tsanani guda ne da sauki guda tun dai an ce ta'kidi kiran ta karfafa ba wata sabuwar ma'ana ta kawo ba kama fi qawlihi ta'ala kamar da yazo a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wailun yawma idhil lil mukaththibin a cikin suratul mursalat aya ta 49 wannan ya maimaita wa ma ashbahu da abin da ya kama da shi inda an kai kama fa bi ayyi ala rabbikum tukazziban wadan sun tafi cewa dukkan waɗannan ayoyin ta'kidi na ina fata an fahimce ni to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo kenan sai zama tuta akidi na fa bi ayi ala rabbikum tukadiban in ban manta ba guda 31 ne wailun yawma idil lil mukaththibin a cikin suratul mursalat shi ma in ban manta ba guda 11 ne wasu kuma malamai suka ce a'a kowanne yana da alaka da ayoyin da sun zo bayan shi kenan ba ta akidi bane ta'sisi ne wata sabuwar ma'ana ce an ka gina wa kama fi qaulika kamar yadda kake faɗa kace ja'ani rajulun wani mutum ya zo mini ja'ani rajulun wani mutum ya zo mini kana nufin shi dai wannan mutumin wa anta ta'ani wahidan malam yace kana nufin mutum daya fil jumlatayn a cikin jumla guda biyu fa'ala hadha malam yace to in mun ka dauki wannan ra'ayin yattahidu al-usr wal yusr da sauki da da tsanani da sauki sun zama duka guda ne ake nufi malam yace au yakunu au yakunu koko ya kasance ta'riful usri an gane ko ta'arifin da an kai ma usr an ka kama alif wal lam li'annahu hadirun ma'hud domin abu ne wanda yana halarci an san shi kamar ya sabko ga mutum kenan wa tankiru yusri kuma da abin da yasa aka kawo al yusri na kira li annahu ghaibun domin abu ne wanda babu shi mafqudun ana jiran shi an rasa shi zai zo abin nema ne walit tafkhimi kuma an kawo shi na kira lit tafkhimi don saboda a girma a kan ba shi wa ta'zimi kuma don a girmama shi kinan sai zamanto akan wannan magana shi in mun wato wanda suka fassara tsanani guda ne sauki biyu ne kamar in ba a dauke fassarar su ba wa yahtamilu yana yiwuwa malam yace kuma yana yiwuwa an takuna aljumlatu thaniya jumla ta biyu ta kasance wa'adan alqawlina musta'nafan wanda an ka wato kage shi aka fara shi kenan fa yata'addadu al-yusr sai zaman to yusr yayi ta'addudi hina idin akan wannan alama kila akan abin da an ka ce kenan malam ya kawo ihtimali biyu in ta zanta akidi kenan tsanani guda ne sauki guda ne in ta zan kuma isti'nafi ne kanan wata sabuwar magana ce kenan sai zaman to ta'sisi ne wata sabuwar magana ce aka kawo wa yu'ayyidu abinda ke karfafa wannan annal jumlata thaniya ita jumla ta biyu litta'kidi don karfafawa annahu laysa fi mushafi Abdullah ibn Mas'ud illa marratan wahida cikin tafsirin littafin mushaf Abdullah ibn Mas'ud kafin sahabbai su rubuta alqur'ani wancan wanda aka ittifaki akan shi kenan fa inna ma'al usri sura ɗaya a akwai sai nuna cewa kenan guda ne a akwai ba a samu maimaitawa ba a cikin nashi to amma idan muka duba ba dole bane wato wannan yana da alaka ne shin in an ka kawo na kira ja'ani rajulun wa rajulun kina yana nuna cewa namiji biyu ne amma an ka ce ja'ar rajul ja'ar rajul tana yawa duk mutum guda ne to wannan shi ne abin da ke son ya kawo ma'ana galibi in an ka kawo suna da alif wal lam yana zamantowa abu guda ne galibi an ka kawo na kira yana nufin abubuwa ne daban-daban kina wanda bai da alif wal lam amma wannan ba kaida ce mutarida ba yana yiwa aka alif wal lam aka alif wal lam kuma abubuwa ne biyu yana kawo a kawo na kira da na kira kuma ya zamanto ba abubuwa ne biyu ba duk abu guda ne yana iya ɗaukar wannan al'arabci mai so ya koma cikin littafin مفاتيح التفسير نا استاذ الدكتور احمد سعد الخطيب يا تتونا اكن التنكير والتعريف يا كاونا kin wani lokaci a samu ma'arifa da ma'arifa su zamanto guda ko ma'arifa da ma'arifa su zamanto biyu wani lokacin a samu na kira na kira su zamanto biyu wani lokacin a samu na kira na kira su zamanto daya wani lokacin a kawo na kira sannan a kawo ma'arifa ya zamanto duk abu guda ne wani lokacin kuma suna iya saba a kawo na kira sannan a kawo ma'arifa su zamanto abu biyu ne to wannan dai duka abubuwa ne wanda suna maimaituwa ɗalibin ilimi yadda kyau ya hattara shi yasa inda yazo wajen fadar Allah subhanahu wataala wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah Allah shine abin bauta a ƙasa shine abin bauta a sama kuma don na kira ne nan ba yana nufin akwai alloli daban-daban ba a'a nan saboda wurin da ake bauta ma Allah din da halittun da ke bauta sun bambanta sai ya kawo shi wato a wurare guda biyu a matsayin na kira wannan shi ne abin da ya kamata mu fahimta wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1206 malam yace fa in kida idan an kace wa idza thabata fi qira'atihi ghayr mukarrar to in ya tabbata cikin qira'at Abdullah ibn Mas'ud ba a maimaita wannan inna ma'al usri yusra din ba fa kaifa qala ya aka yace wallazi nafsi bi yadihi na race da wanda raina yake a hannunsa law kana al-usru fi hujrin da dai tsanani yana cikin rami la talabahu al-yusru da sauki ya neme shi hatta yadkhula alaihi sai ya shiga akan shi inda hulan ya galiba usulun yusraini to ai tsanani guda ba zai rinjayi sauki biyu ba to ya anka shi kuma riwaya shi ta saba ma wato abin da ya zo a cikin qur'ani shi kenan fassarar da yi malai yace kulna zamu ce ka annahu kabar da shi nazzala ma fihi ya ɗauki cewa nazzala nan kamar an ce an saukar da magana an ɗauke ta kenan a matsayin ma fihi abin da ke cikin shi shi saukin kenan min at-tafkhimi na kambamawa wa ta'zimi da girmamawa bit tankiri da an kashi na kira manzilatu tasniya kamar abu biyu ne da an ka ce fa inna ma al-usri yusran to yusran din kamar dan girmama shi kamar ya zan abu biyu shi yasa ake kiran balagatu tankiri wa ta'rif da kuma an-nakira lit-tanwi'i wani lokacin da kira tana zuwa tana nufin nau'i ba nau'uka ba abu daya ba li'anna ma'ana li'anna al-ma'ana domin ma'ana yusran sauki wa ayyu yusrin kuma wani irin sauki musamman kin na musamman wa amma man fassarahu bi yusraini amma wanda ya fassara da sauki bi ake nufi fa innahu qala yace ahadul yusraini sauki da farko ma ta yassara min al-futuhi abin da ya sauƙaƙa na buɗi da an kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na wuraren da an kaci su da nasara fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasani na biyu ma ta yassara ba'dahu abin da ya sauƙaƙa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi zamanin khulafa a zamanin khulafa ar-rashidin wa qila wadansu malamai suka ce huma abinda ake nufi yusrul dunya sauki ne anan duniya wanda za su samu wa yusrul akhirah da sauki na lahira ka qaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya ce hal tarqina hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn farkon aya qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn ba komai kuke jira gare mu ba sai mafi kyawun al'amari guda biyu imma nasru wa imma shahada ko dai mu ci nasara ta yaki ko kuma mu yi shahada mu tai mu samu aljanna wa huma husnul zafari kenan shine kyawun sabu nasara kenan wa husnul thawabi da kyakkyawan sakamako kamar yadda malamai wato suka yi bayani wannan shi ne abinda wato malam ya kawo to wannan shine karshen bayani game da suratul sharh duk da yake shi a cikin daf'u bai kawo suratu ash-sharh ba to mas'alar da zamu tashi akan ta ta gaba sai mas'ala ta suratul tin a cikin asiratul qur'anil majid yace number 1 mai tahqiqi wani littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi yace an sanya mata suna sumiyat fi mu'dham kutub tafsir an sanya mata suna a cikin mafi yawancin littafan tafsiri wa mu'dham al-masahif da kuma da yawa daga cikin alqur'ani suratu wat-tin suratu wat-tin bi ithbat al-wawi an tabbatar da wawun tasmiyatan bi awwal al-kalimati fiha saboda an sanya mata suna da kalima ta farko da ta zo a cikin ta wa sammaha ba'd al-mufassirin sashin masu tafsiri ya sanya mata suna suratu tin suratu tin biduni wawin ba tare da wawin ba li'anna fiha lafzu tin domin akwai lafazi na at-tin da yazo a cikin ta kama qalu kamar da suka ce suratul baqara suratul baqara wa bidhalika anwan at-tirmidhi haka tirmidhi an anwanaha ya sanya mata wato suna kenan wa ba'dul masahif da sauran alqur'ani kenan wadansu alqur'ani da wadansu masu rubutu suka rubuta domin qur'anin ba shi ke sanya mata suna ba alifun ha'un yace kenan wannan bayani ya kare intaha min at-tahrir wa tanwir daga cikin tafsiri na at-tahrir wa tanwir malin ya kawo wannan bayani yanzu za mu tashi a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab a mas'ala ta 232 malin yace qawluhu ta'ala faqad Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha al-balad al-amin wannan gari na makka ina rantsuwa da shi tunda ya ce wattini ya rantsuwa da wattini wa zaitun wa tusinin sannan kuma wa hadha al-balad al-amin da wannan gari amintacce mara ya ce to taqaddama wajhul jam'i ya gabata alama ta wato hadawa yadda za a hada bainahu tsakanin wannan nassi wa bain qawlihi ta'ala da fadar Allah subhanahu ta'ala la uqsimu bi hadha balad ina rantsuwa da wannan gari domin la sai kaga kamar ba a rantsuwa ne to wannan mai tahqiq wannan littafi sai sa number 1 in ka duba Ahmad bin Muhammad Badawi yace ka dibi mas'ala ta 227 min hadal kitab daga wannan littafi littafin dafku ihamil ittiraf kin sai zaman to ladin nan wasu sun ce an kore magana ce ta kafirai wasu kuma sun ce a'a ladin nan asilinta wato ta'kidi ta wasu kuma sun ce a'a lamul qasam ita sai an kai ishba'in ta da alif kamar a ce la uqsimu na sai an kara alif don wani lokaci ana zanyin wannan an gane ko da maganganun da dai malam wato ya kawo koko la uqsimu a'a ba sai na yi rantsuwa ba da abin yake nuna girman shi amma kuma ina rantsuwa da shi abu ne mai girma kamar yadda kawo ra'ayin shekh na wato na azzamakshari a cikin alkashaf na shi almuhimmu da mutum ya koma can daga karin wato bayani kwarai da gaske wallahu ta'ala a'lam to wannan muhadal baladil amin wannan gari amintacce ne wannan yana nuna sifa ta amana da muhimmanci yana daga cikin abinda wato turawa suke zargin musulunci da shi ai musulunci bai faɗi waɗansu abubuwa ba kamar musulunci bai faɗi cewa ba ya za a ba mutum aiki ya kamar misali ma aikin gwamnati sai a ce to yanzu wace sifa ce ya kamata a ba mutum idan ya zama to ana so a sashi aikin gwamnati sai ce ai ba a faɗa ba wannan kuma duka hayaniya ce ina fata an fahimci ni sifa biyu idan an same su shikenan annabi yusuf ya ce ij'alni ala khaza'il al-ard inni hafizun alim ka sanya ni mai kula da taska ta arzikin kasa inni hafizun ni mai kiyayewa ne an gane ko ma'ana zan kiyaye ba zan taba ba tare da haƙƙi ba kuma ba zan barin wani ya taba ba domin wani shi yana tsarewa shi bai taba amma bai iya hana a taba wani kuma shi bai bari a taba amma shi yana taba wato ruwan nan ba kiyaye ba mai kiyayewa bane hafizun fa'ilun ne mai yawan kiyayewa ban tabawa sai da haƙƙi kuma ba zan barin wani ya taba ba sai da haƙƙi alimun kuma masani na kenan abin da ake bukata da ma'aikaci ya zamanto ya sani ya san abin ya karanta wannan fagen kuma mai kiyayewa ne da amana shikenan shi yasa duk annaba ga Allah ya kira cikin su inni lakum rasulun amin inni lakum rasulun amin to in sauran annaba sun zama to amin ina ga shugaban su ai shefi cancanta ya zama to amin amintacce shi yasa malamai suke cewa wato shi wanda ya zo da alqur'ani nazala bil qur'an aminu sama ila aminil ardi sannan kuma fil baladil amin aminu sama shine jibril shi ya sauko da alqur'ani nazala bihi ruhul amin ila aminil ardi zuwa ga amin na ƙasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda annaba an kira su amin amin to balle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine shugaban su kiran shi cancanta da wannan sifa sannan fil baladil amin a cikin gari amintacce shine makka tunda Allah ya ce wa hadal balad al amin kuma da yace amintacce ne bayan nufin ba a yaki a cikin shi ba a'a gari ne wanda ba a keta alhurmashi dan ya ce wa man dakhala buka da aminan duk wanda ya shiga cikin shi ya zama to amintacce ba ana nufin amintacci ba ba a yaƙi a makka kamar da suke tsammani labari ne an ka basowa khabarun ne bi ma'anar insha wato an yi umarni da ba wannan gari kariya da aminci don Allah ya ce in kai yi niyya aikata banna a makka ko baka je ka aikata ba to sai a rubuta ma zunubi kina hadisin da ke cewa in kai niyya aikata banna in baka aikata ba ka bari kuma ka bari don Allah za a baka lada ba wai ka bari bari don saboda kaga kulki ko kaga sanda ko bindiga ko abin da ya kama da haka yana da kyau mu fahimci wannan mas'ala da kyau wallahu ta'ala a'lam to da haka ko shugaba za a zaɓe ya zama to hafizun alimun ne kuma ya zama to yana da lafiya an gane ko qala inna allaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism ya san yadda ake jagoranci kuma yana tattaro masana da sun kasan kowane fage su yi aiki a fagen ko da shi bai sani don bayyana a ce ka san kowane fage sannan kuma kana da lafiya ba wai a dora ka ba kawai don saboda baka san abin da kake yi ba wadansu su rinka wawasar dukiyar duniya dukiyar kasa kuma su rinka juyar da kasa irin yadda suka ga dama ba haka bane duk qur'ani ya bayani irin waɗannan abubuwa kadiba cikin abwaul bayan fi idahi al qur'an bil qur'an wajen wa idqal rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa sifofin khalifa yadda ake samun shugaba da irin yadda Allah faɗi yadda annabawa sun kai jagoranci da yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yadda wato annabawa suka gudanar da jagoranci da irin yadda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudanar da jagoranci da kuma sahabbansa al-khulafa'ur rashidun da kuma dauloli da aka yi musulunci irin yadda ake tafiyar da jagorancin musulunci balle wani zai ce a'a ai babu jagoranci a cikin addinin musulunci babu siyasa alhali kalmar ma ta siyasa ba ta ingilishi ba ce domin ilimin siyasa da ingilishi ana kiran shi political science an gane ko sannan kuma da faransanci ana kiran science politique siyasa kalma ce ta larabci shine tadbirul amri da za a tafiyar da al'amari kadiba cikin babi kowane kamus ka ɗauka wanda a babi na sinun da wawun da sinun sasa ya susu siyasatan hamma manzo Allah sallallahu alaihi cikin hadisi na sahih bukhari da muslim na abu hurairah yake cewa kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya bani isra'ila waɗanda ke jagoranta su ne annabawa kaga wannan sai wani ce kalmar siyasa ba babu cikin addini kaga wannan agoran jahilci ne ma bai fahimci ma addinin ba Allah ya kyauta to wannan shine abin da zamu iya kan wannan mas'ala sai mas'alan mu ta gaba mas'ala ta 233 malam yace qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim haqiqa wallahi mun halicci dan adam cikin kyakkyawar wato kyakkyawan tsari an gane ko taqwim shine daidaita abu an gane ko ko kuma taqwim kimanta abu duk da yake wasu na cewa taqwim malamai suka ce to wannan kuskure ne domin kawwawa duk fi'ilin da zamanto da wawun yana da ruba'i taqwim wato wawun kin shi bayyana take yi na fata an fahimci ne amma suka ce to wasu sun ce taqwi taqyim ana iya ɗaukar shi kimanta abu ba laifi saboda sun yi wato sun maida ya'un ta koma wawun ta koma ya'un a larabci ana yin irin wannan Allahu ta'ala alam mana yace to hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja tuhimu tana sa mutun ya sa tsammanin cewa annal insana shi dan adam yunkiru yana musun anna rabbahu khalaqahu cewa ba Allah ya halicce shi ba lima taqarrara saboda abin da ya tabbata fi fannil ma'ani a cikin fanni na ma'ani cikin ilimin wato balaga kenan fannil ma'ani da fannil bayan da fannil badi' sune wato bangare guda uku na wato balaga wasu kuma suna karawa da alfasaha kenan sun ka ce min anna khaliyar zihini wanda khaliyar zihini kwakwalwar shi ta wofinta daga minat taraddudi daga taraddudi kai da kawo wal inkari da shakka la yu'akkadu lahu kalam ai ba a karfafa mishi magana wa yusamma zalika ana kiran wannan ibtida'iyyan magana ta farko kenan wal mutaraddidu wanda yake dan shakka kai da kawo yahsunu tawkidu lahu ana karfafa ya kyautata a karfafa mishi magana bi muakkidin da abin karfafawa wahidin daya wa yusamma ana kiran shi talabiyyan kamar bukata ta sa an bukaci wannan wal munkir wal munkira wanda ke musu yajibu tawkidu lahu za a karfa ya zan wajibi a karfafa shi magana bi hasbi inkarihi gurgurun yadda yake musu wa yusamma ana kiran shi inkariyan an gane ko wanda yake yana musu kenan sai an karfa mai magana wallahu ta'ala shi ko Allah subhanahu wata'ala fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya akada ya karfafa ikhbarahu labarin da ya bayar bi annahu do cewa shi khalaqal insana ya halicci dan adam fi ahsani taqwim a mafi kyawun wato halitta bi arba'ati aqsamin sai da kawo rantsuwa guda hudu an gane ko tunda ya ce wattini an gane ko sannan ya ce wazzaitun duka karfafawa ne wattini wazzaitun wa turi sinin yace kuma wa hadhal baladil amin kaji hudu tunda wattin wazzaitun biyu an kawo wawo wa turi sinin uku wa hadhal baladil amin hudu sai ce laqad khalaqnal insana wa bil lami kuma ya kara da lamun wa bi qad da kuma qad ina fata an fahimce ni kenan shi malam ya dauki wattin daya wazzaitun biyu wattin wazzaitun daya wa turi sinin biyu sannan kuma wa hadal balad al amin uku sannan yattahi laqad khalaqna al insana amma mun dauke su dai bayan dai wattini ai rantsuwa ce wa zaitun atafina akan shi rantsuwa ce wa tur sinin rantsuwa ce uku wa hadal balad al amin hudu laqad khalaqna sannan ya ƙara lamun da kad fa hiya sittatu akidatin gashi nan mamala ya kawo shi ce karfafawa ne guda shidda wa hadha tawkid wannan karfafawa yuhimu yana sa wasu mutum ya sa tsammanin cewa annal insana shi dan adam munkirun kamar yana musun Allah ne ya halicce shi munkirun yana musu li anna rabbahu khalaqahu cewa Allah ne ya halicce shi an gane ko kinan wannan li anna ko kuma munkirun anna rabbahu khalaqahu ba sai an kawo lamun ba yace to waqad ja'at ayatun ukhra wasu ayoyi sun zo daban sarihatun waɗanda suke bayyanawa qarara fi anna al-kuffara cewa su kafirai yuqirruna sun tabbatas bi anna Allah cewa Allah huwa khaliquhum Allah shine ya halicce su wa hiya qawluhu shine fadar Allah misali kenan wal insa altahum in ka tambaye su man khalaqahum wa ya halicce ku la yaqulunna Allah sai Allah ne suratu zukhruf aya ta 78 malam yace to wal jawab min wajhaini amsa ta wurare guda biyu al awwalu na farko huwa ma harrarahu ulama'ul balagha shine abinda malaman balaga sun tantance shi min anna al muqirra cewa mutumin da ya tabbatar da abu idza zaharat alaihi amaratul inkar in alamomi amara amaratul inkar alama ta musu ta bayyana gare shi jo'ila ana daukar shi a sanya shi kalmunkiri kamar dai wanda yake musu fa ukkida lahu sai a karfafa mishi lahu gare shi alkhabaru labari ka qauli hajal hajl bin nadla kamar fada hajl bin nadla jaa shaqiqun aridan rumhahu inna bani ammika fihim rimahu mala yace fa shaqiqun shi shaqiqun la yunkiru baya musu wani mutum da yake kira shaqiq don da yake kalma ta shaqiq tana nufin dan uwan ka wanda yake ko uwa ɗaya uba ɗaya amma da siyasa ya mutum suna shaqiq to fa shaqiqun wannan mutum da aka sama suna shaqiq daga shakka ne kamar abu ne wanda ga gori guda aka tsago shi la yunkiru baya musu anna fi bani ammihi cewa cikin ƴaƴan babbanninsa kinan family dinsa ta uba rimahan baya shakka cewa akwai wato masu suka na yaki walakin na sai dai maji'ahu da ya zo aridan rumhahu ya wato kwantar da mashin shi domin al'arad kamar gefe ne ai ja'ilan urdahu jihatahum ya maida gefen mashi ya fuskanto shi da su min ghairi iltifatin ba tare da ya duba ba ba tare da ya waiwaya ba ma'ana ya fuskanto su da kayan yaki kuma kamar zai yake su to su kuma suna da masu suka kinan kuma mashi guda dole ji tsoron masu mi masu masu suka an gane ko ya ce to malik ya ce amaratun amara ce annahu shi ya atakilu kamar yana tunanin annahu la ruha fihim ba su da ba su da wato mashi alhali ko suna da shi fa akkada lahu alkhabar sai ya karfafa mishi dan ya shiga taitayin sa ya ce to fa idza haqqaqta zalika idan ka tabbatar da wannan kenan wannan ka'ida ta bayyana gare ka fa alam ka sani annal kuffara su kafirai lamma ankaru alba'ath lokacin da sun kai musun tayar da su da za a yi zaharat alaihim amaratul inkari sai alama ta musu na tayar da su ta bayyana wal ijadil awwali kuma kuma za a tayar amaratul inkaril ijadil awwali alama ta musun samar da su ta farko da aka yi ijad wa asalin wannan wawun din ya'un din wawun ne daga wajada ne sai a ce aujada wajada ya samu kanshi aujada kuma an samar da shi to sai a ce aujada yujidu ba a cewa iwjadan saboda wawun tana da nauyi tare da kasa sai an kace ijadan kamar aujaba ya wajabta mishi aujaba yujibu ijaban kamar auhama yuhimu ihaman malam yace li anna man aqarra bil awwali domin wanda ya tabbatar da abu na farko halittar su kenan lazimahu ya lazimce shi al-iqraru ya tabbatar da bisani da abu na biyu li'annal i'adata domin maido da abu da babu shi aisaru maido da abu bayan an yi shi aisaru shine mafi sauki min albar daga fara shi babu shi fa akkada lahumul ijad al-awwal sai Allah ya karfafa musu wato samarwa ta farko wa yuwaddihu hadha abinda ke tabbatar da wannan anna Allah shi Allah subhanahu wataala bayyana ya bayyana anna al-maqsud bi qawlihi abinda ake nufi da da fadarsa da yace fa ma yukadhibuka ba'du bid-din fama yukadhibuka mi ya dauke ka yassan ya kai kai dan adam yukadhibuka kake karyatawa ba'adu bayan waɗannan hujjoji sun bayyana gare ka an halicce ka babu ka biddini kake karyatawa da sakamako ko kuma an shafe yau biyau biddini kake karyata da ranar sakamako duk ɗaya ne wanda ya karyata da sakamakon kiyama ya karyata da kiyama wanda ya karyata da kiyama ya karyata da sakamakon ta suratu tin aya ta bakwai ai ma ya hamiluka mi ya dauke ka ayyuhal insanu ya kai dan adam ala takdhibi akan karyatawa bil ba'si da tayar da kai wal jazai da sakamako ba da ilmika bayan ka sani annallaha cewa Allah aujadaka Allah shi ya samar da kai awwalan farko faman aujadaka awwalan wanda ya samar da kai da babu ka qadirun yana da iko ala an yujidaka ya samar da kai saniyan wato karo na biyu kama qala ta'ala kama kamar yadda Allah ya faɗa qul ka ce yuhyiha wanda zai rayar da wannan wato kashi da kafiri ya zo da shi ya rurrudige shi ya ce wa zai rayar da shi wato ya murje shi kenan gaban manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu wa zai rayar da wannan to kul ka ce yuhiha wanda zai rayar da wannan kashi alladhi ansha'aha awwal marra wanda ya halicci wannan abin farko kenan yana da yana da ikon wannan suratu yasin aya ta 79 wa qala allah ce kama bada ana awwal khalqin yadda muka fara halitta nu idu za mu mayar da shi ma'ana yadda can da babu ta za mu samar da ita ba ana rufin za a mai da mutane jarirai bane irin yadda allah halicce su jinjirai ko ko za a mai da su digon mani ko ko irin yadda an halicce su tun farko digon mani sun ka zamanto tsoka sannan suka zanka za a mai da su ba haka ake nufi ba na fata an fahimce ni suratul anbiya'i aya ta 104 malam yace wa qala Allah yace wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa Allah shi yake fara kagar halitta fa mai idu sannan sake mai da ita suratul rum aya ta 27 wa qala kuma Allah yace ya ayyuhan nas ya ku mutane in kuntum fi raibin min al-ba'th in kun kasance kuna shakkar tayarwa fa inna khalaqnakum min turab mu mun ka halice ku daga ƙasa ma'ana mun ka halice asirin ku annabi adamu daga ƙasa malam yace wal ayatu ayoyi bi mithli hadha cikin irin wannan ma'ana kasiratun suna da yawa waliza dan wannan ne zakara ta'ala Allah ya ambata anna man ankara al-ba'sa wanda ya musunta yadda shi faqad nasiya ijadahu al-awwal ya manta samar da shi da akai na farko bi qawlihi inda Allah ya ce wa daraba lana masalan ya buga mana misali wa nasiya khalqahu ya manta da halittar shi da akai qala yace man yuhyi al-idama wa zai rayar da waɗannan kasusuwa wa hiya ramim bayan sun rududdige suratu yasin aya ta 78 وبقوله da kuma inda dan adam ya ce wa yaqulu al insanu Allah ce dan adam yana cewa a idza ma mitu shin yanzu idan nin mutu la sawfa ukhraju hayyan yanzu za a tayar da ni rayayye aw la yadhkuru al insan shi dan adam bai tura ba inji Allah anna khalaqnahu min qabl mi mun ka mu mun kalice shi tun farko walam yaku shay'an bai kasance wani abu ba wajen wadraba lana masalan an kawo cewa mutum ne yanzu da kashi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan waɗannan sai an koma cikin al-isti'ab fi bayanil asbab موسوعة أسباب باونتا الاستيعاب في بيان الأصحاب ابن عبد البر وندي بيان الصحابة باشي با الاستيعاب في بيان الأسباب سيكدوبا كغني يوم ودنن آثار كنسو إن كنت كوبس إن كنت ما وقال البعض ما لن يتشي ساشن ما لم يتنا سكتي ما أنا فما يكذبك أنغاني كو مي أكي رفي دوانا فما يكذبك يتشي فمن يقدر على تكذيبك wa yake da ikon ya karyata ka ya nabi Allah ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bis sawabi game da sakamakon da za a yi waɗanda suka yi imani wal iqabi da kuma ukuba da za a yi waɗanda suka kafirce ba da ma ta bayyana lahu bayan ya bayyana gare shi shi wannan mutumin anna khalaqnal insan mu mun kalici dan adam alama wasafna akan wanda mun ka sifanta cikin alqur'ani wa huwa fi dilalatihi mala yace cikin wannan dalili wannan kamar cikin dalilin da yake nunawa alama zakarna akan abin da mun ka ambata kal awwali wato sai zamanto kamar farko ne kal awwali kiran kamar amsa ce ta farko domin sai zamanto duk dai suna haɗewa a wuri guda fa zaharatin nukta sai nukta ta zo nukta yan ce nukta shine ka soka abu cikin ƙasa amma na nan saboda yan an soka abu cikin ƙasa wannan dan ramin ba a ganin shi sosai da karamin abu to nukta kamar abu ne wanda ma'anar shi ta dan koyu dole nasi kamar sai an mutum ya kwantar da hankalin shi sannan ya ga wannan hikima din to fa zaharatin nukta sai hikima ta bayyana fi ja'al ibtida'i a sanya mutum wanda yake alifti da'i wanda an fara magana da shi ba tare da ya yi musu ba kal inkari kamar mutumin da yake musu wannan kuma kaga kamar inda yazo cikin suratul mu'min thumma innakum ba'da zalika lamayitun kaga sannan ku bayan haka lamayituna za ku mutu kaga sai akkada shi da abubuwan ta'kidi da inna da lamayituna amma wajen tayarwa sai ce thumma innakum yawmal qiyamati tub'afuna bai ce la tub'afuna ba alhali nan kamata ya ƙara ta'kidi tunda nan ne suke musu to waɗansu malamai sun fi cewa a zahirin shi wasu kuma sun saba haka diba cikin wato lamasatun bayaniya darussa da ustadu doktor muhammad salih fadu samar ra'i ya gabatar a wannan wuri ya kawo nashi ra'ayi da maganganun malamai ɗalibin ilimi zai dubi wannan littafi daga maganganun da ya kawo wallahu ta'ala alam alwajhu thani amsa ta biyu annal qasama ita rantsuwa shamilun ta haɗe li qawlihi da fadar Allah thumma radadnahu asfala safilina za mu mayar da shi mafi ƙasan ƙasa ko kuma mafi ƙasƙancin ƙasƙantattu ai ilan nari zuwa ga wuta wa hum su la yusaddiquna bin nar ai ba sa gaskata wato wuta kenan wadansu sun ce sun maradnahu asfal safilin bai da alaka da rantsuwa wasu kuma sun ce a'a shi sun maradnahu shi da alaka da rantsuwar to shi malai ya kawo ce wadansu sun tafi akan haka bi dalili qawlihi ta'ala saboda fadar Allah subhanahu wa ta'ala hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun wannan wuta ita ce kun kasance kuna karyatawa to kinan shi sai an ka akkada musu an kai rantsuwa wa hadha al-wajhu malam wannan malam yace wannan fuska da malamai suka faɗa ta magana fi ma'ana qawlihi tana ma'ana a fadar Allah asfala safirina an gane ko za a maida shi mafi kaskancin kaskantattu ko ko a kai shi kasan kasan kasan wuta asahhu shine mafi inganci min alqawli da waɗanda sun ka tafi cewa bi anna ma'anahu abinda ake nufi da shi alharam dan adam zai tsuha kina Allah zai maida shi ya tsuha war raddu za a mayar da shi ila arzalil umuri an gari ko an ce alharamu da ha babba ne tsufa ba alharam ba da ha karami ko kuma wancan alharamu alharamu da ha karami mai digo yana nufin yankewa abu shi yasa ake cewa in kharabatil illa illa ta yanki ma'ana wato bata samu tabbata ba an gane ko harama shay'a qata'ahu ko ko in qata'a in harama in qata'a an ce alharamu da haba ba tsufa in an ce alharamu ana nufin harami ko abin da yake da hurma ba a ketata ya kamata mu fahimci wannan to malam yace su wanda suka ce alharamu tsufa ake nufi war raddu da mayar da dan adam ila ardal umri zuwa mafi kaskancin rayuwa ma'ana ya tsufa har ya kai san inda yake ba kamar yadda Allah ya ce minkum man yuraddu ila ardal umri likai la ya'lama min ba'da ilmin shay'a a cikin suratul hajji ko ko ba'da ilmin shay'a a cikin suratul nahli babu min kadiba cikin at-ta'birul qur'ani kaga menene hikimar shafe min anan kuma can wato ba a an ba abin nan ba an gane ko da kuma kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha a cikin suratul hajj an ce min ghammin u'idu fiha sannan kuma cikin suratu as-sajda sai an ce kullama aradu an kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha ba ce min ghammin ba me yake hikimar shahi min ghammin kadiba cikin at-ta'bir al-qur'ani sauran littafai da suka yi bayani akan balaga ta al-qur'ani babu dhikri wal hafi kaga bayanin abin da ya sa wannan malam yace to likauli qawlihi saboda fadar Allah subhanahu wataala ta kasance illal ladina amanu wa amilus salihat sai waɗanda suka yi imani suka aikata aiki nagari falahum ajrun ghairu mamnun suna da lada wadda ba za a goranta musu ba ko ko mamnun wadda ba za a yanke ta ba domin man alhabla bi ma'ana qata'ahu ya yanke ta ya yanke wato abin nan kinan lada wadda ba za a yanke ta ba tunda Allah ya ce ata'an ghairu majdud ko kuma ghairu mamnun wanda ba za a goranta musu ba malam yace to azhara shi ya fi bayyana fil awwali a cikin na farko an gane ko min thani daga na biyu na fata an fahimci ni kenan a ce Allah zai kai su cikin wuta shi ya fitowa fili da a ce a Allah zai tsufar da su ina fata an fahimci ni ma'ana ita ce ma'anar da ta fi fitowa a fili sai da ɗauki asfal safilin ba tsufa ake nufi ba a kai su cikin wuta malam yace to wa idza kana al-qasamu shamilan lil inkari in kuma an ce rantsuwar ta shahi inkari ma'ana ta kai sun maradnahu asfala safilin zamu kai su zuwa ga wuta kenan wanda suke karyatawa mallan yace to fala iskala nan babu iskali da Allah ya rantsuwa tun da dama sun karyata li anna tawkida domin karfafawa munsabbun an zuba shi ne asalin sabba shi ne ya zuba an wato danganta shi ne ala zalikal inkari akan abinda sun kai inkari na cewa za a sa su wuta malam yace wal ilmu inda Allah ta'ala ilimi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shi ne abin da malam ya kawo karkashin wannan wato mas'ala to idan muka dawo a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha da Muhammad bin Abubakar bin Abdul Qadir Ar-Razi a mas'ala ta 1207 malam yace fa in kila idan an kace kaifa sahha ya kaifa wajjaha sihha wajjaha sihhatul istithna yaya ne kaifa yaya ne wujjiha malamai sun kai kokarin fuskantar da bayanin sihhatul istisna ingancin togewa da Allah ya yi fi qaulihi ta'ala inda ya toge magana yace illal ladina amanu sai waɗanda suka yi imani wa amilus salihat suka aikata aiki na gari falahum ajrun ghairu mamnun suna da ladar tabbatatta jumla ismiya ce ta nuna thubutu shay'i malam yace kulna zamu ce qala al-aktharuna mafi yawancin malamai sun ce al-muradu bil insan huna abinda ake nufi da dan adam al-jins jinsin dan adam an gane ko tunda ya ce laqad khalaqnal insana Allah ne halicci dan adam jinsin dan adam tunda babu wani dan adam wanda ba Allah ya halicce shi ba wa bi raddihi asfala safilina abinda ake nufi da Allah zai mayar da shi zuwa ga mafi kaskancin wuri idkhalu eh, wato idkhaluhu abinda ake nufi za a sanya shi annara wuta fa ala hadha malan yace to akan wannan yakunu istithna muttasilan sai mutu istithna'i muttasil zahirul ittisal wanda haduwar shi ta bayyana domin an ce muttasil yana da alaka da abin da ya gabata an gane ko in ka ce ja alqaumu illa zaidan mutane sun zo banda zaidu to zaidu yana cikin mutane amma in ka ce ja alqaumu illa himaran mutane sun zo banda jiki to ai shi jaki ba mutum bane sai zaman to ba muttasili bane mun qati ne wa yakunu qawluhu ta'ala sai fadar Allah subhanahu wa ta'ala ta kasance falahum ajrun ghairu mamnun su yan aljanna suna da lada wadda ba ta yankewa kamar yadda yace afa'an ghairu majdud kuma yace khalidina fiha abada qa'iman zai tsayu maqama qawlihi ta'ala kamar matsayin fadar Allah subhanahu wata'ala ma'anar da za a bashi fala naruddahum su kan sun kai imani ba za mu mayar da su ba asfala safilina mafi kaskancin wato wuri mafi kaskanci malam yace to wa amma ala qawli man qala in an ka dauki ra'ayin wanda yace wa amma ala qawli man fassara in mun ɗauki ra'ayin wanda ya fassara asfala safili na mafi kaskancin kaskantattu bil harami cewa dan adam zai tsufa wal kharaf yayi mummunan wato tsufa kenan yayi tugub tugub shine al kharaf wa qala sun kace as-safiluna abinda ake nufi da as-safiluna an gane ko humu du'afa usuli masu rauni wa zamna da kuma marasa lafiya jam'in ne az-zamin ba az-zamanu ake nufi ba wal atfal da tsofaffi wa shaykh al haram da tsohon da tsufa tugub tugub su ne asfala haula'i kulluhum su ne mafi zama kasan waɗannan an gane ko fa ala hadha yakun listisna'u munqati'an kina sai istitna'i ya zamanto munqati' bi ma'ana lakin sai dai kinan ake nufi lakin allazina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun kinan su masu imani ko da sun tsufa suna da lada wanda suke bata yankewa yace to wa ma'ana kenan sai zamanto in mun ce munqati ne a nan duniya tunda zancin tsuho a nan duniya ake shi in mun ce muttasil ne sai zamanto a lahira tunda wuta a lahira ne take ya kamata mu fahimci wannan wa ma'ana qaulihi ta'ala kenan ma'anar fadar Allah subhanahu wa ta'ala falahum ajrun ghairu mamnun suna da lada wadda ba ta yankewa ai ghairu maqtu'in wadda ba ta yankewa bil harami in sun tsufa wa du'ufi kuma koda sun yi rauni alhasil raunin da yake tabbata min alkibari saboda an kama girma ai illal ladina amanu sai wanda suka yi imani wa amilus salihat suka aikata aiki nagari fi hali shababihim a lokacin kuruciyarsu wa quwwatihim da karfin su fa innahum su idza ajazu idan suka kasa anil amri daga aiki kutiba lahum za a rubuta musu thawabu ma kanu ya'malunahu ladar abinda sun ka kasance suna aikatawa min at-ta'ati na da'a wal hasanati da kuma kyakkyawan aiki ila waqti mauti ma hasu mutu wa hadha ma yace wannan ma'ana qaul ibn abbas ma'ana fadar ibnu abbas maganar ibnu abbas radiyallahu anhuma Allah shi da shi da babansa wa anis sahabati ajma'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin yake cewa man qara alqur'ana wanda ya karanta alqur'ani lam yuradda ba za a mai da shi ba ila ardhil umri zuwa ga mafi kaskancin rayuwa wato wanda ya karanta alqur'ani yayi aiki da shi ya san shi ko kuma wanda suke cewa wanda ya haddace alqur'ani zaka iske ba a samun ikhtilati an gane ko saboda qur'ani bai yiwa shaidanu su samu damar wato iko akan mutum in ya samu rauni an gane ko wanda zaka ga cikin ilmul hadith zaga ikhtilat yana da wadansu malamai sai a ce maka ikhtalata fi akhir umrihi saboda hadisai da sandin su wani lokacin ya shiga mutum to alqur'ani ba a samun wannan wanda shi yasa zaka ga akwai ne babban malamin qira'at wanda Sheikh Hassan Ash-Sha'ir ake kiran shi ina ganin mutumin kasan Morocco ne asalinsa wanda Atiya Salim cikin tafsirinsa ta timma ta yi ta'adwa ul bayan yake nuna cewa wannan malamin ya kai kusan shekara fiye da 100 ana ganin ma zai kai shekara 132 malamin qira'at ne amma idan yazo ya zamana a masallacin Madina ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana karantar da waɗannan qira'at kin tare da ya tsufa kwarai amma kuma idan ka zo kai kuskure sai ya nuna maka gyaran ka kina hankalin shi bai tafi ba وقال بعض العلماء ساشن malamai yace alladina amanu wa amilus salihat wadanda sun kai imani sun ka aikata aiki na gari fi shababihim a cikin kuruciyarsu wa quwwatihim da karfin su fa innahum su la yuradduna ba a mayar da su ila al kharaf zuwa ga tsufa wa ardalil umri da mafi kaskanci wa in umira tawilan koda yayi tsawon rayuwa kinan an rufin ba sa rikicewa har abada an gane ko wa tamassaka bi zahir qawli ibn abbas ya rike da zahirin ibn abbas radiyallahu anhu kuma wannan shi ne abin da ke faruwa hafizin alqur'ani baya dimaucewa baya rikicewa wannan shi ne abin da kamata ku fahimta kuma dama akwai hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum yayi rashin lafiya Allah zai ce a rubuta mishi abin da ya kasance yana aikatawa lokacin da yake da lafiya kidan ya kamata mutum ya ribanci kunciyarsa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ya nuna cewa mutum ya ribanci abubuwa guda biyar kafin abubuwa guda biyar daga cikin su mutum ya ribanci kuruciyarsa ma'ana lokacin kuruciyarsa kafin tsufa wato ya zo masa to ƴan uwa musulmi ga dukkan alamu wannan shi ne bayan da wato malam ya kawo game da wannan wato sura yanzu abinda za mu tashi akan shi sai suratul alaq wadda tana nufin wato saren jini kinan ko jinin da ya daskare idan muka diba cikin littafin asilatul qur'an al-majid number 1 sai ya kawo yace ishtaharat tasbihatu hadhihi sura wato wannan sura ta shahara fi ahadi sahaba a zamanin sahabbai wa tabi'in da tabi'ai bismi an sanya mata suna kinan suratu iqra bismi rabbika fa ukhbirat an sura an gane ko an ba da labari fa'ukhbirtu an sura fa'ukhbira kenan ya kamata a ce fa'ukhbira an sura ba sai an ce ukhbirat ba an gane ko ban san dalilin zuwan wannan ta'un ba fa'ukhbirtu bai ya ce kuma fa'ukhbirtu an ba ni labari ba an gane ko fa'ukhbira an sura an gane ko kuma a ce fa akhbarat ita sura ta bada labari kanta fa ukhbira daini an sura an ka bada labari daga sura bi iqra bismi rabbika kai nan kai karatu da sunan ubangijinka wa ruwi zalika an abi salama an ruwaito wannan daga abi salama bin abdurrahman da abdurrahman wa abi raja da abi raja al ataridi wa mujahid da mujahid wa zuhri da zuhri wa bi zalika da wannan ne an wani tirmidhi tirmidhi ya mata unwani wa summiyat an sanya mata suna fil masahif a cikin alqur'anai wa mu'adham at tafasir da kuma da yawa daga cikin tafsirai suratul alaq sura ta alaq liwuqu ila fil alaq saboda lafazi na alaq ya zo fi awwaliha a farkonta wa kadhalika kuma haka ne wa kadhalika kuma haka ne summiyat an ka sanya mata suna fi ba'd kutub tafsiri a cikin sashen littafin tafsiri wa anwana al bukhari buhari ya sanya mata suna iqra bismi rabbikal ladhi khalaq wa tusamma kuma ana sanya mata suna suratu iqra sura ta iqra wa samma hal kawashi kuma kawashi ya sanya mata suna fi talkhis a cikin littafin talkhis suratu iqra والعلق سيكامة بيوكين وعنوانها ابن عطية ابن عطية كنا سورة اقرأ والعلق كنا تنا يوسونا بيو كو سونا وداي كنو في كوكو أنا كنا سورة العلق كما أنا كنا سورة اقرأ وعنوانها ابن عطية ابن عطية سيامة سونا وأبو بكر ابن العربي ده أبو بكر ابن عربي سورة القلم سورة القلم وهذا وهذا اسم ونن سوناني سميت به an ka sanya mata suna da shi suratu nun wal qalam alhali ko suratu nun wal qalam ita an sanya ita aka sanya ma wannan suna walakin alladhina ja'alu isma hadhihi sura suratul suratul qalam sai dai waɗanda sun ka sanya ma wannan sura suna suratul qalam yusammuna al ukhra suna sanya ma waccan sura sura suna sunatu nun kina sai a bambanta wagga suratul qalam waccan ko suratul nun ko ko waccan suratul nun wal qalam ko wannan kuma suratul qalam ولم يذكرها ما يتي بي أنبتي ونن سورة با في الإتقان أتكن الإتقان كنا إمام السيوطي تندشيني كده الإتقان في علوم القرآن في إداد السور أتكن لسافين سورة أي سوروري ذات أكثر من اسم ودة رسولنا في ردايا وهي مكية سورة تيولة تاسم كأمكة باتفاق ده اتفاقي يسا ألف هاء كنا انتهى ونن سورة تاك بياني ياكاري من التحرير والتنوير دقاء التحرير والتنوير كاقونا سورة تأفارة ده إقرأ wanda yake nuna cewa al'umma musulmi al'umma ce ta karatu kuma nan da ce kai karatu da sunan ubangijinka duk abin da zai amfane ka a duniya da lahira ka karanta duk ilimi na addini kuma ka karanta ilimi na duniya na addinin ka wanda wajibi ya zan wajibi kan kowa ya san yadda yake sallah da azumi da sauransu sannan kuma abin da ya shafi duniya sai a rarraba da sauran ilmuka na addini sai a rarraba kowa ya karanta wani fage saboda a taro a zan al'umma ɗai a taimaki al'umma amma ƙarshe saboda mun yi wasa da ilimi yanzu ana cewa hanyar da zaka bi in ji turawa na faransa ka ɓoye ma wato ɗan afirka wani abu shi ne ka sanya shi wato a cikin littafi ma'ana sai ya mutu ma ban gibe littafi ba a rayuwarsa sannan kuma wani minista na ƙasar isra'ila da ake bayani a kansa ana ba da labari wata rana wani malami muke ba mu labari cewa ya faɗi wata magana mai hatsari game da abin da suke nufi da kasashen larabawa yadda za su tarwatsa su sai an kace bayya zaka faɗi irin wannan magana gaban duniya gaban yan jarida yace mushkilatul arab la yaqra'un mushkilar laraba ba sa karatu wa idza qara'u la yafhamun in kuma sun yi karatu ba sa ganewa kenan ba wai ka karanta ɗaya ba ka gane wani sai ya fika yawan karatu amma ka fi shi ganewa sai zaman to amfanin ba ɗaya bane shi yasa ba wai haddace alqur'ani shi kadai ba kuma a gane ma'anonin sa yadda da yawa daga cikin marata alqur'ani sai su haddace su tsaya wajen hadda su kiyaye lafazin alqur'ani su san kuma qira'at ma'ana alqur'ani lokaci amma bu san ma'ana ta alqur'ani ba kuma yadda bani isra'ila Allah ce wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya wasu kace illa amaniya sai guruci guruci na ƙarya ko ko illa amaniya sai dai karantawa amma bu san wato ma'ana ba dan haka dai mu umma ce ta iqra mu yi karatu mu karanta abin da zai amfane mu duniya da lahira kuma shi yasa al'ummar musulmi ta jagoranci duniya a fage na ilimi da bincike a lokacin da musulmi suka gina daula ta Andalus Andalusi kenan a ƙasar Spain shekara 851 musulmi suka karantar da turawa da yaren larabci kuma yare na gwamnati a wannan lokaci shine yaren larabci yanzu kuma da suka sace waɗannan abubuwa suka dawo suna ma musulmi wulakanci suna ma musulunci ƙarya har suna ƙirƙirowar boko haram saboda musulmi su zo su amso makamai wajen su su kashe musulmi marmakon musulmi su yaƙi kafirai sun koma suna kashe waɗanda ke zuwa sallah a masallaci marmakon su je su yi da'awa su gane da wanda ba su gane ba a sallah asuba mutum ya tada bam ya ce Allahu akbar ya ce yayi jihadi to yana da kyau mu fahimci irin waɗannan sharruka na turawa Allah shi mu tsari da sharin su to ƴan uwa musulmi ina ganin wannan shine karshen wato bayanin abinda wato za mu kawo kenan sai kuma darasinmu na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ya ba mu iko da rayuwa insha Allah ta'ala za mu zo mu dora a inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh